من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كام يوشا شدا شا ديكو شا ديكو وتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دولي دذري حدود أربعين كما يوشا شدا وتر biyar miladiya dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci masallacin marigayi alhaji hamun dan ja Allah gafarta masa domin ci gaba da tasirin alkur'ani mai girma na watan ramadan kamar yadda aka saba kuma wannan shi ne majalisunmu na sha ɗaya daidai da kwanakin watan tasirinmu yana gudana a cikin suratul baqara ina abin na kuma baya yi ko kuna ji duka suna da lalura su zo su ji kayan kamar yadda aka saba ana karanta tambayoyi mafi yawancin ko duka tambayoyin da aka faɗa aka rubuta su ban gane rubutunsu ba da wannan nake jawo hankalin masu rubuta tambayar da Allah su rika rubutu mai kyau sannan kuma wasu tambayoyin ba su da munasaba ba ma za a iya karanta su a wajen karatu ba so da ka sai mai hakuri yau ba mu da tambaya kai tsaye za mu ci gaba da karatu insha Allah za mu tashi aya ta ɗari da bakwai a cikin suratul baqara ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير بسم الله الرحمن الرحيم ƙarishen bayani a game da ayar da ta gabata wato aya ta ɗari da shida ma nan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir fadin Allah madaukakin sarki da ya ce alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir shin baka sani bane Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai kaddara Allah madaukakin sarki ta kasu gida biyu akwai abin da suke ce ma al-qadr al-kawni akwai al-qadr al-shar'i al-qadr al-kawni abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara na yadda duniyar sa za ta gudana shi ya kaddara kafiri ya zama kafiri shi ya kaddara musulmi ya zama musulmi shi ya kaddara ciwo shi ya kaddara waraka shi ya kaddara yunwa shi ya kaddara koshi shi ya kaddara kishi shi ya kaddara shan ruwa a kubuta daga kishi duk waɗannan ana ce musu alƙadarul kyau ikon Allah madaukakin sarki ya gudana akan waɗannan sannan akwai alƙadarul shar'i wacce alƙadarul kyau ne alƙadarul shar'i yadda Allah madaukakin sarki ya zaɓa abin da yake so ya gudana abin da yake so wanda idan ya yi idan bayi suka aikata zai ba su lada a ƙarƙashin alƙadar shari'i ne Allah madaukakin sarki ya kaddara wasu su zama masu imani su ba Allah madaukakin sarki su zama suna sallah Allah madaukakin sarki yana son ai sallah yana son ai azumi yana son ai masa ba'a duka wannan yana cin alƙadar ash-shar'i kaddara malamai suka ce tana da wasu rukunai guda hudu suna da mahimmanci mataka wani mai hikima yana cewa ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu wa khalquhu wa huwa takwinun wa insha yace kaddara tana da hukunne guda uku wato ginshikai wanda su suke dauke da ita abu na farko shine al-ilm ilimi Allah madaukakin sarki a ƙarƙashin ikonsa da kaddarawarsa to iliminsa ya san duk wani abin da zai gudana a duniya وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله مدوكتين سركي يا جي ويقومي دا إلى منسى to Allah ya san duk abin da zai faru kafin ya faru wajibi ne mutum ya imani da wannan sannan sai na biyu alkitaba anna Allah kataba kull shay'in qabla husuli Allah ya rubuta komai kafin wannan abin ya faru duk wani abu da zai faru sai da Allah mu dauki saki ya rubuta shi Allah bil mahfuz awwal ma khalaqa Allah al-qalam fa qala lahu uktub qala ya rabbi madha aktub qala uktub ma sayakun alqalami Allah ya fara halitta sai ya ce masa yi rubutu qalamul qudrati ko qalamul qadri kenan Allah ya ce ma alqalami ya rubutu alqalami ya ce me zan rubuta ya Allah Allah ya ce rubuta duk abin da zai faru a duniya saboda komai an rubuta sannan mashi'a ita ce rukuni na uku anna Allah sha'a kullu shay'in qabla fusuli Allah ya ga dama kowane abu ya faru ba wani abun da zai faru ba karkashin mashi'a Allah ba sannan sai na karshe al-khalq Allah khalaqa kullu shay'in qabla fusuli Allah ya halicci komai wa khalaqa kullu shay'in fa qaddarahu taqdira Allah ya halicci komai kafin ya faru to sai Allah mu da saki yake faɗa mana cewa shi yake goge wata aya ya kawo wata aya a makofinta domin yana da sifa ta ne yana da sifa ta alƙudura yana da sifa ta iko ikon da ya kunshi waɗancan abubuwan guda uku al-hudu al-ilmu al-kitabatu al-mashi'atu al-khalq to ya za a yi a ce Allah madaukakin sarki shine ya saukar da aya kuma ya goge ta wani kuma ya ce yana magana kai shi zai halarci bayansa shi ya rubuta musu abin da zai faru da su shi ya ga dama abin da zai faru da su ya faru da su sannan kuma shi ne ya halarci komai kuma ya san duk abin da zai faru to ya za a tuhume shi kaga Allah yana da ikon ya komai shine munasabar karshen ayar da farkonta ma nan min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir kaman Allah madaukakin sarki yana ce mana ne إن النسخ لآية لا يكون إلا بقدرة سابقة من الله باب وتعالى جزاء أبوه فاشي sai wani iko na Allah madaukakin sarki ya gabaci wannan gogewar kaga yamhu Allah ma yasha yusbit wa indahu ummul kitab ummul kitab Allahul mahfuz yamhu Allah ma yasha Allah na goge abin da ya ga dama wa yusbitu sannan kuma ya tabbatar da abin da ya ga dama ai wa yusbitu ma yasha wa indahu ummul kitab sannan a wajen Allah madaukakin sarki wa indahu ilmul kitab afwan wa indahu ilmul kitab sannan ilmin littafi na Allah mahfuz a wajen Allah madaukakin sarki yake so da kaga kudira kenan so da ka munasabar farkon aya da karshen aya kenan to anan ma sai Allah madaukakin sarki ya sake nuna mana yace alam ta'lam shin baka sani bane ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma ya kai mai karatun alqur'ani anna Allah lahu mulku samawati wal ard lalle Allah madaukakin sarki mulkin sammai da mulkin kasa da a wajen sa yake wa malaku ba ku da min dunillahi kuma bayan Allah min waliyin wani majibancin ku wanda yake kula da lamarin ku wala nasiri sannan ko ba ku da wani mai taimako in ba Allah madaukakin sarki ba malaman munasabatul ayi wa suwa malaman da suke bincike akan alakar aya da ta gabata da kuma ayar da take bi mata ko surar da ta gabata da kuma surar da take bi mata suka ce akwai munasaba can Allah madaukakin sarki ya ce alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir nan kuma sai ya sake bude ta sai ya ce alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ardh ita ma wannan aya tana da alaka da tabbatar da imkaniyatun naskhi wa jawazu akwai yiwuwar Allah madaukakin sarki ya goge wata aya kuma ya kawo wata ko ya jinkirta aikin wata har lokacin ta yi duk ikon sani domin me domin lahu mulku samawati wal ard yana da mulkin sama yana da mulkin kasa yanzu ne kasa shugaban kasa misali duk da yana da hudud aiko yan majalisa suna da dokar da za akwai check and balance da suke cewa akwai abin da yan majalisa shugaban kasa zai ce zai yi su kuma majalisa su ce ba su yadda ba ko suna da wannan ikon to amma dai mulkin Najeriya na shugaban kasa ne mulkin jihar Kaduna na gwamnan jihar Kaduna ne mulkin Zaria karamar hukumar Zaria na shugaban karamar hukumar Zaria yana da damar a ƙarƙashin abin da aka ba shi dama ya yanke hukunci to shi Allah madaukakin sarki ba haka yake ba ba shi shi ya halicci sama shi ya halicci ƙasa sannan ya halicci ƴan cikin su sai a ce wani zai ja da shi idan yanke hukuncin sa shi ya halicci bayi sannan shi ya fi sanin me ya cancanta da su so da ya ga damar yau ya saukar musu da aya domin ita ce hukuncinta ya fi dacewa da su a wannan lokacin sannan idan aka shiga wani lokacin kuma da wani yanayin sai ce ya ɗaga waccan ayar da hukuncin da ta kunsa ya kawo wani sabon hukunci da wata sabuwar aya fil to sai wani ya ce zai ja da shi can yana da iko alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir sannan kuma da mulku samawati wal ardh yana da mulkin sama kuma yana da mulkin kasa to ya za a yi a ce wani ya ja da shi malikul muluki idza qadar la tas'alanna an sirr Allah madaukakin sarki shine mamallaki mai mulkin sama da kasa shine mai mulkin masu mulki la tas'alanna an sabab idan Allah ya abu za ka ce dan me yayi ba la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun abinda Allah ya ga dama yayi ba wanda zai tambaye shi amma waɗanda ba Allah ba su ne ake tambayar su idan sun yi abu a ce dan me za ku yi amma Allah madaukakin sarki ba wanda ya isa ya tambaye shi ya ce dan me kai kaza shi ya sa ma wasu malamai suke ganin hatta ka rika bincike ka ce wai me hikimar da ta sa Allah ya halicci kaza a sa ka ba amma fa tabbas akwai hikima suka ce jami'u ahkamillahi ta'ala mu'allala duk wani abu da Allah madaukakin sarki ya yanke to akwai hikima a cikinsa duk komai hatta halitta shedan malai ibn qayyim yace hatta halitta shedan halitta shedan akwai hikima a ciki ba haka nan kawai ka tida Allah madaukakin sarki kawai ya halitta shedan ba akwai hikima sauro kunin cizo kwankwata da sauran duk waɗannan miyagun ƙwarin da kake ganin su su macizai duk akwai hikimar ta sa Allah ya halicce su ko ka gano ko baka gano ba ko Allah ya mana bayani ko bai mana bayani ba la budda anna min wara'iha hikaman dole a tsakan a bayan halittar waɗannan akwai wata hikima duk wani abu da Allah ne saboda ka nasku na da hikima al-imam at-tabari rahmatullahi alayhi yake cewa a karkashin tafsirin wannan ayar fa ta'wilul ayati idan yadda za a fassara wannan ayar ta'lam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ardh وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير سيتي ألا يناتي من ليه ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السماوات والأرض شن بك سني بني يا كي النبي لا سوى ملك سما دقتنا ولي wannan malamai suna ce mai irin wannan usulubin suna ce masa annafi ma al-istifha amma imamu tabari sai ya ce kaman jahadu abin da ake ce ma al-jahadu shine musawa alam ta'lam ai kad alimta shin baka sani ba ai ka sani so daga tambaya ce ake hadawa da da kuma korewa kamar yadda Allah mu rubuta ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabin fi hmm alaysa Allah bikafin abdahu shine suke cin shi annafi ma al-istifha a hada tambaya da kuma korewa kamar yanzu misali sai ka ce shin ashe ba a yi ruwan sama jiya da daddare a zariya ba to da larabci idan kana son ka ce e ba a yi ba sai ka ce na'am e ba a yi ba amma idan kana so ka ce a an yi to sai ka ce ba da kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi Ibrahim alaihi salam annabi Ibrahim alaihi salam ya tambayi Allah madaukakin sarki ya ce arini kaifa tuhyi al-mauta sai Allah ya tambaye shi ya ce awalam tu'min sai ce qala bala walakin yatma'inna qalbi ce ya Allah ka nuna min yadda kake tayar da matattu ya kake tayar da matattu idan sun mutu ya kake kuwa musu rai sai Allah ta'ala ya ce ma annabi Ibrahim alayhi salam awalam tu'min awalam tu'min awa adatu istifham lam adatu nafi awa shin lam baka tu'min imani bane qala sai annabi ibrahim ya ce bala a a ya Allah na yi imani kaga bai ce na'am ba da ya ce na'am magana ta lalace sai ce bala amma walakin li yatma'inna qalbi ya Allah na yi imani amma so nake yi in samu ilmul in samu ainul yaqin shan da ilmul yaqin nake da shi to so nake in ga ainul yaqin in gani da ido na ya Allah to shine nan Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan musulmi alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard shin baka sani ba Allah madaukakin sarki mulkin sama da ƙasa nashi ne kaga amsa ita ce me bala ya rab a'a ya Allah mun sani mulkin sama da kasa na kai anna li mulka samawati wal ardi wa sultanahuma sannan kuma iko na gudanar da sama da kasa ashe ba nawa bane Allah yana tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana tambaya dukkan makarancin alqur'ani duna gairi banda wani na law kana fihi ma ali hasan illa Allah la fatadata da a ce akwai wani abun bauta a ban kasa da gaskiya bayan Allah la fatadata to da sama da kasa za su lalace domin wata rana in akwai ubangiji a sama akwai kuma ubangiji a ƙasa wata rana ubangijin sama wal iyazu billah zai ce zan yi ruwa shi kuma ubangijin kasa zai ce kar ka yi mun bansu kaga daga nan za a samu me za a samu rigima in yayo masa to a nan mai karfi ne zai nuna karfinsa kaga wannan yana tabbatar maka da cewa allaysa hunaka ilahun ghayru Allah fi samawati wal ard illa Allah babu wani abun bauta da gaskiya da cancanta a ban kasa sai Allah madaukakin sarki a sama da kasa ahkumu fihima wa fima fihima ma asha ina hukunta duk abin da naga dama a cikin sama da ƙasa kuma ina hukunta abin da naga dama kuma nake so a cikin waɗanda suke cikin sama da ƙasa baka san haka bane wa amuru fihima wa fima fihima bima asha sannan ina ba da umarni ga waɗanda suke cikin sama ga abin da naga dama da kuma su sammai da ƙasa ka san da sama da ƙasa su kansa Allah madaukakin sarki yana ba su umarni fa qala laha wal ardi atiya taw'an aw karhan qala sa'atina ta'i Allah ya ce ma sama da ƙasa su zo suka ce ya ko dole ko su zo suna masu da'a suka ce ya Allah mun zo muna masu da'a so daga su ma Allah yana ba su umarni musakharat musakharat ne Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe mana su yana ba su umarni su yi kaza su bar kaza amma umarninsu da ake ba su ba irin umarninmu ba ne na taklifi ba umarni ne ake ba su na taklifi ba wanda in sun yi a ba su lada in ko ba su yi ba a sa a ba su alhaki a rubuta musu alhaki a rubuta musu zunubi a kama su da wannan ba irin shi bane sannan sai ya ce wa an sahu wa ubajjilu wa ughayyiru min ahkamin lati ahkumu biha fi ibadi ma asha'u idza asha'u al-imam sabari yace kamar Allah yana cewa ina goge kuma ina canza kuma ina musanja hukunce-hukunce na waɗanda na ga dama a cikin bayina kuma lokacin da na ga dama wa uqirru minha ma asha kuma in tabbatar da abin da na ga dama wa yake tambaye ni so daga in na goge wata aya na kawo wata a makwafinta to wane ne zai tambaye ni kamar haka Allah madaukakin sarki yake ce mana so daga bayi aikin su wani zubin bawa yana masa sunansa aibawa a larabci idan aka ce al'abd al'abd suka ce daga alwata'u takawa so daga idan aka ce ma bawa abdul fa ka'annahu yuqalu huwa muwabba'un bawa an take shi wanda yake takakke ne zai takalmin kai yana da abin da zai ce maka sai dai wata rana ya tashi ya yi tsinki amma ba abin da zai maka kai kake take shi yana kasanka to haka bawa yake shi yasa idan bawa ya fahimci sunansa ba zai zama yana ja da Allah ba duk abin da Allah madaukakin sarki ya ce masa kawai bai je to dai lahu muwatta'un shi takakke ne ba a ƙasa yake an take shi an murje shi to me yasa za a ce masa yi kaza ya ce ya a'a shi yana da tunanin shi har wani ya zo yana tunani zai ce shi wannan ya taɓa ma tunani har wasu su keɓa kan zuwa su ce wai su sunansu su su su su su su su su firidin kan su su ahrarul abkar su suna da damar da za su tunanin komai kawai komai kawai su duk abin da ya saba ma kwakwalwarsu shikenan duk abin da bai yi daidai da kwakwalwarsu ba shikenan ba daidai ba ne wannan abu kwakwalwarka ne rauni da wani abin za a zo a kira ka profesa sai a zo wani abin da ka karanta shi ka iya shi ka iya shi wata rana sai a zo maka tambaya ka kasa ba da amsa kansa to ina magana kuma ka ce wai kai kana da wani tunani wace kwakwalwa kake da ita ba wata kwakwalwar da dan adam yake da ita da Allah madaukakin sarki zai aiko masa da manzo yi masa bayani cewa ga yadda ake son abau yake son abauta mushi sai wani ya ce wai ai ma kana lahumul khiyar bai kamata a ce bayi su zama suna da zabi ba ba su da zabi abinda Allah madaukakin sarki ya yanke musu ya hukunta musu ya ce hakan ke su na sha faɗin wannan magana duk wanda yake son ya ce shi ga yadda yake son ya rayuwar shi to ya kashe kanshi ya halarci kanshi daga nan sai zo ya rayuwar shi amma kai wanda ya ba naka bane ba naka bane idan kana son kai rayuwar da ka ga dama to kai kanka amma ba yadda za ka yi kana kayan Allah sannan ya ce maka ga yadda yake son kai sai ka ce a kai kana son kana da naka zaɓa ga yadda kake son kai a a sai ka bayyana mana cewa kai yanzu da kanka kai kanka in kai kanka to daga nan sai ka yi abin da ka ga dama amma tun da ba kai kai kanka ba to ba ka da ikon da kuma za ka ce abin da ka ga dama kake son kai ka bari wanda ya yi ka ya sa maka hanci a nan da ya ga dama sai ya hancin ka ya sa maka a kan a tsakar ka amma ya tsara ka صوركم فأحسن صوركم Allah malaukaci ta ya sauwar ya kera mu sannan ya kyautata kiran mu sannan kuma sai mutum ya zo ubangijin nan da ya halice ka bai shawara da kai ba sannan kuma shine zaka zo ka ce ya ce ga abin da yake son kai sai ka ce a kai kana da zabin kanka a wa hadha al-khabar wa in kana min Allah azza wa jalla khitaban li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wannan bayanin da Allah madaukakin sarki yake mana ta sigar tambaya duk da manzo Allah sama yake ma tambaya yake magana da shi ala wajhi al-khabari an azmatihi Allah yana ba mu labari game da girmansa fa innahu minhu jalla sana'uhu takdhibun lil yahudi duk da haka ana shagude ne ga yahudawa ana ƙaryata su alladina ankaru nasakha ahkamit tawrati wanda suka ce ai Allah bai gode hukuncin at-taura ba wajahadu nubuwwata Isa da aka aiko annabi Isa alaihi salam suka karyata shi suka musa shi suka kiyarda da shi ai laifin yahudawa kenan babba na farko karyata annabi isa alaihi salam da suka wa ankaru muhammadan sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma da annabi sama ya zo suka karyata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam limaji'ihi ma bima ja'a bihi min indillahi domin da annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sun zo daga wajen allah maɗaukacin sarki bi taghyiri ma ghayyara allah min hukmi at-taura suka zo da canji daga allah abin da ya canza at-taura wasu hukunce hukunce kuma sauki ne ba aka samu musu ba wa li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum haka annabi isa ya ce wajitukum bi bayyinatin min rabbikum annabi isa alayhi salam ya zo ne li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم daga cikin maqsudin aiko annabi Isa alaihi salam ya zo ya halatta ma Yahudawa abubuwan da suke masu wahala da an abu kaza sai a ce musu haramun ne kace to sai Allah ya aiko annabi Isa alaihi salam domin a musu sauki amma tun da abdiya'u ne su dolaye ne su kwakwalwarsu a dole take sai suka karyata annabi Isa alaihi salam karshe suka zargi annabi Isa alaihi salam suka ce ma dan dan lalata ne suka ce dan titi ne shi uwar shi ta je ta aikata mummunan aiki ne ta same shi bayan haka suka ce za abin da za ki mako shine su karshe kawai su kashe shi suka shirin kashe shi Allah ya dauke shi to su ne waɗannan miyagun bayan yahudu annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ko suka ƙara ƙaryata shi suka ƙaryata shi وشين نقل الله ملك السكي فأخبرهم الله أن له ملك السماوات والأرض وسلطانهما سي الله يباس الأباقي تيوى ملك سما ناسني ملك كسا ناسني إيقن سما ناسني إيقن كسا ما ناشني توانين ذي جاد شيء إذا ينجب كنت سا سنن وإن له أمره فإن الخلق أهل مملكته وطاعته أي متانا كسا حلتك da Allah ya gabaki ɗayansu a ƙarƙashin masarautar Allah su kuma wajibinsu ne su ma Allah ɗa'a in Allah ya ce musu su wajibi ne su tun da shi ya halicci sama su ya halicci ƙasa kuma ya halicce su a ciki kuma sannan ya sa arzikinsa yana zuwa daga sama to ya za a yi shi da yake hukunta samarsa ya halicce su a ƙasarsa shi yake hukunta ƙasarsa sannan kuma a ce ba yi da damar da zai yi wani abu da waɗannan ya yanke abin da ya ga dama kaga ya kamata mai hankali ya kauce ma irin wannan tunanin na yahudawa saboda haka alaihi musammu lahu wa ta'atu li amrihi wa nahyi wajibi ne bayi su saurari magana Allah su ji wajibin su ne kuma su bi umarninsa su yi masa da'a kuma abin da ya hana su hannu tun da sama da ƙasa ta su ci ya halice su a ciki to me na ta a ciki sai ya ce musu su yi sai su amma ɗan adam da yake hatsabibi ne kuma a cikin hatsabiban ma yahudawa musamman su ba su yarda da waɗannan bayanan da ake wa inna lahu amrahum bima sha'a wa nahyahum amma sha'a sannan Allah yana da ikon ya umarce su su bayi halittarsa da abin da ya ga dama kuma ya ga dama ya hana su abin da ya ga dama mu wani abu da dan adam bai gane ba shine duk abin da Allah madaukakin sarki ya umarci dan adam yayi to anan dadin sa yake anan alkhairin sa yake ko dai alkhairin ne ya zama ajil ko ya zama ajil ko ya zama khairan ajila ya zama alkhairi ne da zai kai shi a duniya yanzu da aka ce mutum in yi bawali ya tsarki to ka kwatanta wanda bai tsarki za ka iya zama da shi ya za ka riƙa jin wani na tashi a tare da shi wani malami da ya rubutu a kan fikhun tahara fikhun tsarki a musulunci ya ce an tafi wani taro a london akwai musulmai da kafirai a taron sai aka kajin wani wayan aka kajin wani wayan yana tashi aka zo aka yi ta bincike bincike aka ce kowa ya shirma takalmin shi da safarsa ko irin daga nan ne ba a dai gane daga inda warin ne yake zuwa ba ƙarshe sai dai kowa ya koma ɗakin sai mutanen otal ɗin sai suka ce bari su bincika su ga wai daga ina ake samun warin nan duk dakin musulmai idan suka je suka leƙa suka yi amfani da na'urorin su ba su jin wannan warin amma suna shiga dakin kafarai sai su ji wannan doyin na fitowa sakamakon rashin tsarki da ba ta yi to kaga wani alkhairu la'ajil ne ka zauna a cikin tsafta ka zauna a cikin lafiya sakamako ne na fili alheri ne na kusa kusa a gefe guda akwai kuma alkhairin da ba za ka gan shi ba yanzu ajil ne Allah ya jinkirta maka shi ko da ba ka ganin alherin a yanzu to za ka ji daɗi nan gaba shi ne wanda Allah madaukakin ya tana don maka sai ka je lahira sannan za ka same shi to duk wani umarni da Allah madaukakin sarki zai ba bawa to sai ka ga amfanin umarnin ne yana jawo bawa yanzu azumin nan da muke yi rubuce-rubuce guda nawa aka yi hatta waɗanda ba musulmai ba suka yi rubuce-rubuce akan azumi rubuce-rubuce guda nawa akwai wani babban profesa a ƙasar jami'in a shekarun baya da ya fama da ciwon gaɓoɓi a lokacin ya kai shekara saba'in da biyar sai ya sa ma kansa kirista ne ba musulmi ba ne sai ya ɗaukan ma kansa ƙa'ida ya ce bari ya ga azumi ba musulmi ba ne shi amma sai ya haramta ma kansa wasu ciye-ciye ya daina cin kaza ya daina cin kaza ya daina cin kaza kuma ya riƙa ɗaukan wasu awanni masu tsawo kwata-kwata ba zai ci komai ba zai sha komai ba wallahi ƙarshe sai da ya warke daga wannan ciwon nasa ya kuma dawo ya rubutu akan fa'idar azumi amma ba yana magana akan fa azumi a musulunci ba shi ne yana magana kan azumi sannan baya baya a wannan zamanin a shek muhammad nasir na albani rahmatullahi alai ya taɓa fama da ciwo yau bai wancan asibitin gobe baya wancan asibitin ya sa ma kanshi ka'ida da kanshi da ya karanta nazariyar wancan mutum dan kasar Germany sai ya sa ma kansa ka'ida ce to shi ba zai daina cin komai bane ba zai daina shan komai bane amma ba zai ci abinci ba ya diban ma kansa kwana 40 baya cin abinci sai dai ya samu ruwa mai kyau al-ma'u safi ruwa mai kyau haka ya bada labarin sun sirrin hadisi sahiha yace sai dai in samu ruwa mai kyau in sha kwana 40 ne wannan sai da ya warke gaba ɗaya daga mafi yawancin cututtukan da suke damun shi wanda sun gagari likita sun zama masa bala irada to kaga azumi waɗanda ba musulmai ba yanzu ke bincike kan azumin nan sallah da aka ce a yi banda tsarkin zuciya da take baka da haccen fuska da take baka da haccen gaɓoɓi to kuma tana da wani tasiri da take da shi a cikin gaɓoɓinka tana da tasiri a cikin gaɓoɓinka na baka wani nau'i na exercise wani wata wani tamri ne wani motsa jiki take baka wani profesa ya taɓa bada labari aka yi buɗe baki lokacin yana yana yana yana yana yana yana yana karatun sa na PhD a ƙasashen turai ya kai ma ya profesan ta ziyara mai kula da shi kirifta shi kenan aka yi da baki ya ci abinci da ya gama cin abinci shi kenan aka gama sallah kai aka aka aka aka aka kira lokacin sallah yi to tun da a gidan profesan yake kuma za su dan yi wani aiki ne da ya shafi karatun su sai ya ce wa profesan in ya bashi izini zai yi sallar isha'i in kuma ya sallar isha'i zai yi tarawih ya ce ba komai kai ka gama sai mu ci gaba da aikin shi ya koma kan littafan shi tunda littafi ne abin bautarsa shi kuma ya koma ya je ya fara sallar shi yana sallah sai ko ofisa ne ya kulla littafan shi kawai sai yana kallon su ya ga yadda yake ya ga yadda yake sujada ya ga yadda yake kaza ya yake kaza bayan ya gama shi ne sai yake ce masa muke bata lokacin mu muke zuwa jin mu je muna biyan kuɗi a gymnasium a wata mu biya kaza ana wani motsa jikinmu ana mana kaza ana mana kaza shi wannan shine exercise na gaske ya ce yanzu ba yadda za ka yi ba za ka fi ni lafiya shi ai bai san haka ake sallah to duk yin waɗannan abubuwan to da ka duk abin da Allah ya umarce ka bawa ka yi ko ka gano fa'ida su ko baka gano fa'ida su ba gata ne a wajen ka haka idan Allah madaukakin zaki ya hana ka abu wannan akwai banna a cikin wannan abu ko ka gano ko baka gano ba za a ɗau lokaci mai tsauki da baka gano ba amma akwai banna a ciki mutane nawa ne ba su yadda su daina cin su daina cin ababen da Allah madaukakin ya haramta na nama ba ka duba wai an adam wai duk dabbobin da ake da su da su shanu da su raguna da su awakai da tumakai da duk sauransu da tsuntsaye su kaji su waye har da dawun su in zaka iya siya ka yanka su jimina ya halatta shi wai sai dan adam wai sai ya ce wai shi waɗannan ba su mushi ba wai kare shi zai ci kare ko kuma ya je kawai sai ce wai bai bai ba ai ko cibiri zai iya cin mutum sai ce biri zai ci ko kuma wannan abun banzan nan da baya son ya fito da rana mai warin kiyan nan in ya taru a ɗaki ke wari a sama me sunan shi jemage wai sai mutum ya ce wai jemage wai zai je yana kamawa wai yana ci dan adam ne ke jin wannan to yanzu gargaɗin da hukumar duniya hukumar lafiya ta duniya take yi ba ta ce a daina cin waɗannan abubuwan ba ne in ba haka ba akwai cuta da masu cin ɗera mutum ya zai kama ɗera da na gida da na daji duk ɗaya ne ba wani ɗeran daji duk ɗera ne ka kama cin ɗera sai ga shan zuwa samu latafi ba ko ba ita ba ce to duk waɗannan abubuwan Allah maɗaukacin sarki shi ya halarci mu ya san mu ya tsara mana hukunce-hukunce idan kana son zaman lafiya shi kenan sai kai jiyan nan da ake magana kanta yanzu duk maganar da wani zai maka kan ciwon hanta likita ko kuma wani kwararre a harkar lafiya dalilin farko da zai faɗa maka da ke kawo ciwon hanta shine shan giya ke kuma ya faɗi sauran sabubban da suke bi baya haka ne ko ba haka bane ciwon kanjamau ɗin nan da ake magana kanta duk dalilan da za a faɗa maka to manya-manyan dalilan guda biyu ne zina da ruwaye sauran sai a kama ka ce an yi ma wani allura an yi hadari an yi waye duk waɗannan nisbar su ba su ba ta da yawa a lissafi amma babban sababi shine waccan saban Allah da ake yi to Allah hakimun alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard saboda Allah shi ya halicci sama shi ya halicci ƙasa shi ya halicci yan cikin su sannan ya tsara musu hukunce hukunce umarni da hali yace ku yi kaza yace ku bar kaza to me yasa bayi ba za su ba Allah madaukakin sarki su zauna lafiya ba kaga zaman lafiyan su shine su ba Allah madaukakin sarki saboda ka wajibin su sannan a wajen Allah wa inna lahu amrahum bima sha'a wa nahyahum amma sha sannan Allah yana da ikon ya umarce su da abin da ya ga dama kuma ya hana su abin da ya ga dama sannan wa nasakha ma sha'a wa iqrara ma sha sannan Allah yana da ikon ya goge abin da ya ga dama kuma ya tabbatar da abin da ya ga dama وإن شاء ما شاء من أحكامه وأمره ونهيه sannan Allah ya ga damar ya samar da sabon hukunci ce wanda ya ga dama ko umarni ko hani saboda idan Allah ya yanke hukuncin sa bayi fi saboda Yahudawa da waɗanda suke ganin Allah madaukakin sarki babu hikima a cikin ya gode wani hukunci ya kawo wani hukunci Allah nan yana ƙaryata su yana cewa mulkin ƙasa da sama nasa me yasa ba su tambaya Allah madaukakin sarki me yasa ba su tambaya Allah madaukakin sarki idan rana ta zo ta tafi yini kuma ibawa dare ya zo me yasa ba su tambaya wake wannan ai shi ma nasu ne naslahu minhu naha duk da ba ce nan saku ba aka ce naslahu as-salh kaman abin nan abin nan a fige fige wa ake yi naslahu minhu an-nahar fa idza hum muslimun idan Allah madaukakin sarki ya kawo rana yini to kaman zuwa yake ya fige ta kaman yadda ake fige kaji shi kenan sai a kawo duhu sai a shiga cikin duhu me yasa bayi ba su tambayar Allah game da wannan suka yadda suka yadda da wannan to amma kuma ya zai su sun yadda da wannan ko musu yadda Allah zai iya dauke wani hukunci ya kawo wani hukunci sabo ba a cikin wannan akwai izina sannan al-imam at-tabari rahmatullahi alayhi ya ci gaba da cewa ثم قال النبي والمؤمنين معه sai Allah madaukakin sarki ya sake faɗa mu mummunai da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a gaba a matsayin jagoran su yake cewa in qadu li amri khudhu umarnina wantahu ila ta'ati fima ansaqu wa fima atu ku yi da'a ku yi mun biyayya a cikin abin da na goge da kuma abin da na bari na hukunce hukunce na saboda ni ne nake yi kada wani mai sabawa ya zama ya cutar da ku ko ya shiga shamaki tsakanin ni da ku domin ni ne mai umarni ni ne mai hanawa ni ne mai gogewa kuma ni ne mai tabbatarwa fala qayyima bi amrikum shiwaya ba wani wanda ya tsayi da lamarin ku sai ni ba wani wanda ya tsayi da lamarin ku sai ni inji Allah madaukakin sarki sannan wala nasira lakum ghayri sannan ba ku da wani mataimaki sai ni ba wanda zai taimake ku sai ni وأنا المنفرد بولايتكم والدفاع عنكم سنني كديني نكي جبنت الأمر رنكو كما سنني نكي باقو كايا والمتوحد بنصرتي بعزي وسلطاني سنني كديني نكي تيمقنكو دبوايا كاد إيقونا وقوتي على منا وأكم وحادكم كما نيني نكي لكاري أكن دوان دي غابادكم sannan kuma yake nuna muku kiyayya wa nasaba habbal adawati bainahu wa bainakum kuma yazo ya kafa yaki na gaba da kiyayya tsakanin shi da ku ni ne zan taimake ku hatta wa hatta uhliya hujjatahu Allah yana ce mu mu'mine da manzon Allah sallama ku yi hakuri ku jure ni ne zan dauka kalamarin ku zan taimake ku ni ne majibincin al'amuran ku bai kula da ku wa aj'alaha alaihim lakum kuma zan sanya hujjar ku ta zama tarin jayi tasu haka Allah madaukakin sarki yake ce mana saboda haka Yahudawa da suke musa cewa Allah zai goge wata aya ya kawo wata aya ko ya goge wani hukunci ya kawo wani hukunci har suna cewa ai manzon sama ne yake yin haka to Allah yana lallatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana lallatar masu imani cewa kar su damu Allah madaukakin sarki yana tare da su shi yasa sai ya rufe ayar da cewa wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ba ku da wani mai jibintar lamarinku mai taimakonku mai ɗaukar nauyinku mai kula da ku mai ba ku kariya in face ne lafazin alwaliyu lafazi ne mai ma'ana mai faɗi alwali an samo shi ne daga walaya ko daga wilaya idan aka ce wilaya shine jibintar lamari ya zama wani shine shugabanka ya zama shine jagoranka ya zama shine mai baka taimako ya zama shine shugabanka wannan yana cikin wilaya da kasril wawi amma walaya masoyi ce shi yasa wani zubin walaya takan dunkule ta shiga cikin wilaya domin shugaban ka masoyinka a ka'ida sai dai idan ta lalace kana son shi yana tanka haka manzon sama ya ce shugabannin ku na alkhairi su ne waɗanda kuke son su suke son ku kuma kuke musu addu'a mai kyau suke muku addu'a mai kyau amma shugabannin ku lalatattu su ne waɗanda kuke kin su kuma suke kin ku kuke zagin su suna zagin ku kuna tsine musu suna tsine muku to kaga wali kenan so daga waliyun masoyi mataimaki mai ɗaukar nauyinka mai kula da kai mai jibintar lamarinka duk ana ce masa alwali shi yasa ai ake cewa waliyul mar'ati waliyul mar'ati ai man yaqumu bi amriha hatta anna lahu tazwijaha ko waliyin mace wanda yake kula da lamarinta har ma idan za ta aure shi ne zai wakilce ta ya aurar da ita ko karshe yasa ake ce masa waliyun sannan nasir shi kuma lafazin nasir mataimaki an sa shi fa'il a matsayin nasir ne mataimaki ne ba da taimako daga annasu ne mataimaki ne ba da taimako الإمام ابن كثير رحمة الله عليه يكي شيء واحد عشان تفسير من آية yace alladhi yahmilu al-yahuda 'ala al-bahth fi mas'alati an-nasr abin da ya dauki yahudawa suka je suke bincike akan wai me yasa Allah zai goge wani hukunci innama huwa al-kufru wal ina ba wani abu bane face kafircewa da tsaurin kai yahudawa sun rika bincike ne akan wai me yasa Allah zai goge wani hukunci ya kawo wani hukunci alhali suna da ilimin cewa tabbas Allah ne yake yanke yake goge wani hukunci kuma ya kawo wani hukunci fa innahu laysa fil aqli ma yadullu ala imtina'i an-nasakh fi ahkam Allah ta'ala al-imam ibn kathir rahmatullahi alayhi yace a kwakwalwa a hankali lafiyayyen hankali to babu abin da yake hana cewa Allah madaukakin sarki zai zai iya goge wani hukuncin ya kawo wani hukunci a kwakwalwa kwakwalwa lafiyayya ba ta masa haka amma yahuda sai suka masa li'annahu yahkumu bima li'annahu yahkumu ma yasha'u kama yaf'alu ma yuri domin Allah madaukakin sarki shine yake aika yake hukunta abin da ya ga dama kuma yake aikata abin da ya yi nufi ba wanda zai hana shi ma annahu qad waqa'a dhalika fi kutubihi al-mutaqaddimati wa shara'ihi al-madiyati tare da Yahudawa suna tare da cewa Allah madaukakin sarki ya ya gogoye wasu kunce-kunce a littafansa waɗanda suka gabata da shari'o'insu waɗanda suka wuce. Yahuda suna da wannan ilimin. Ina misali kama a halla li Adama tazwija banatihi min bani. Farko lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicci Annabi Adam matarsa daya. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها can nan kuma waje alamin ha zauja aliyas kuna ilaiha kaga annabi adam alayhi salam matarsa hawwa sai suka suka rika haifan yaya malaman tarihi suka ce suna haifan yaya biyu namiji da mace namiji da mace namiji da mace to sai Allah a lokacin sai ya halatta ma annabi adam alayhi salam ya dauki wancan namijin a hada shi da yan uwan wancan namijin sai ta zama matar shi ita kuma waccan macen ta wancan ita kuma ta dauke ta hada ta da dan uwan wancan dan uwan waccan so da haka aka aurar da su kamar yanzu misali da ake cewa Hassan da Husaini to an haifi Hassan da Husaina sai a sake haihuwa Hassan da Husaina to sai a dauko Husainar wancan Hassan din sai a hada su da wancan Hassan din sai a dauki shi kuma Husainarsa sai a dauki Hassan sai a bata wancan a bata wancan Hassan din haka Allah mana ku saki rika yi kaga a farko ce an halatta masa to amma daga baya wannan hukuncin yana nan sun maharrama dali daga baya sai Allah ya haramta haka kuma sai aka haramta mutum ya aure uwarsa hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum aka haramta kuma ba a shari'a manzon sama bane aka haramta a tun a shari'o'in baya an aka haramta mutum ya auri wata ƴar uwarsa amma da farko a zamanin annabi adam alaihi salam halal kaga na farko ce sannan na biyu misali wa kama abaha li nuhin ba'da khurujihi min as-safinati akla jami'il haywanat a lokacin da aka tsirar da annabi nuhu alaihi salam ya sauko daga jirgin ruwa Allah ya halatta mashi kowace dabba ya ci a lokacin ba wata dabba da take haramu shi ɗeran nan da muka faɗi da su jemage su waye duk waɗannan da jahalar in mutum ya ga dama ya ci a zamanin annabi nuhu alaihi salam in ji al'allama tun nake fiye summa na shaka halla ba'diha daga baya sai aka goge halaccin wasu daga ciki wasu dabbobin sai aka bas wasu kuma dabbobin suka tsaya a matsayin haram wa kana nikahu al-ukhtayn mubahan li isra'ila wa bani sannan auren yan uwa guda biyu ai halas ne da ga annabi Isra'il wato annabi Yaqub alayhi salam da ƴaƴansa wa qad harrama dalika fi shari'ati at-taurat wa ma ba'da daga baya Allah ya haramta a cikin shari'a at-taura ai at-taura ta zo bayan annabi Yaqub ne ko kuma unjilat at-taurat illa min ba'di ko ai sai bayan ta sannan aka saukar da at-taura to daga baya aka haramta sannan wa amara Ibrahim alayhi salam bi dhabhi waladihi sannan kuma ai shari'a Allah ce ya ba annabi Ismail ya ba annabi Ibrahim dama cewa ya ya ya ya ya yanka ɗansa a matsayin layya da yanzu shi ke sai dai kuma daga baya sai a zuwa ce to layyar ba wajiba ba ce sannan sai a ta barin mutane amma farko Allah mana kuɗi ya ce ma annabi Ibrahim alaihi salam ya yanka ɗansa a mafarki amma kun mana ta kafu kaflan fi'li kafin a yi sai Allah ya yanke hukunci wa fadainahu bi dhibhin azim Allah mana kuɗi ya fahimci ya fahimci annabi Isma'il alaihi salam aka ba da wani abin yanka mai girma aka fanshi annabi Ismail alaihi salam annabi Ismail shine azzabi shi aka so a yanka wannan shine kauli raji akwai malaman da suke ganin ishaq amma kauli raji Ismail huwa azzabi annabi Ismail shine aka yi nufin a yanka sai aka goge hukunci kaga duk wannan yana tabbatar mana ne akwai nasu a cikin a tarihi sannan wa amara jumhura bani isra'ila bi qatl man abada al-idla minhum ثم رفع sannan Allah madaukakin sarki ai ya umarci bani Isra'il su kashe junansu duk wanda ya bauta ma dan maraki lokacin da Allah ya gayyaci Annabi Musa alaihi salam domin ya je ya gari da shi kwana 30 aka mayar masa ya zama kwana 40 to ai an ce musu uqtulu anfusakum ko zalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum aka ce musu sakamakon shine duk wanda ya san wani ya ya bauta ma dan marakin nan to ya kashe shi amma daga baya fa ya ka dauke hukuncin ثم رفع عنهم القتل كي لا يستعصي لهم القتل daga baya sai aka ɗauke Allah ya ɗauke hukuncin wannan kisan kan domin me domin kada kisan ya kare su domin da aka tashi binciken sai aka ga waɗanda basu bauta ma dan marakin nan ba yan kaɗan ne to sai Allah ya ɗauke wannan hukunci kaga wannan ma yana shaida akan cewa ne ashe akwai goge hukunci a tarihi kuma yahudawa suna da ilimin haka al-imam ne yace wa ashiya'u kathiratun yaqulu dhikruha da abubuwa masu yawa na misalai wanda aka ce za a ambace su lokaci zai tsawaita za a cikin littafi akan haka wa hum ya'tarifuna bidhalika wa yasfuna anhu yahudawa sun yi itirafi da haka sun tabbatar amma sai su kauda kai su shi murci su nuna kaman ba su sani shi yasa sai Allah madaukakin sarki sai ya ce ya saukar da waɗannan ayoyi da suke bayani akan hukuncin cewa Allah ya shi ke da iko ya goge hukuncin da ya ga dama sannan kuma ya tabbatar da hukuncin da ya ga dama ba wanda ya isa ya ja da Allah maɗaukacin sarki yayi a baya to dan yayi a shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zama manzo Allah sama shine shari'ar ta sai laifi a haramun ala balabilihi dawbu wa halalun lisayr min kulli jinsi bulbuli ne kawai za a hana shi hau bishiya ya ci mangwaro amma saura su ya halatta su ci kaga ya kamata ne a ce duk tsuntsaye kar su ci in kuma za a ce kowa ya ci to kowa ya ci ba a ware wani ba wani ba za a wani kuma a ware shi a ce ba a yarda da shi ba to shine Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan darussan da zamu fitar a cikin waɗannan ayoyi guda biyu da ma'anar shakh min ayatin aw nusiha na ati bi khairin min aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir darasi na farko jawazu naskhi hukmin shar'iyyin bi hukmin shar'iyyin akhar ya halatta a hankali ya halatta a shari'a a ɗauke wani hukunci na shari'a a wani irin misalin da muka bada Allah yana renon bayansa yanzu kana tsammanin ai an gama renon ya cika cik hukunci ya cika al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan yanzu ba nasu ko za a samu nasu waje zai ci an goge wata aya ba waje zai ci an goge wani hadisi babu an riga da an gama waɗannan abubuwa iyaka kawai sai dai malamai su rika istinbati sai dai ka'ida su da suke da ita ta taghayyurul fatwa bi taghayyuril zamani wal makan wal ashkhas fatawa za ta iya canzawa sakamakon kula da wuri sakamakon kula da lokaci sakamakon kula kuma da mutane yana iya yiwa mutane guda biyu su aikata aiki daya amma fatawar da za a ba su zama ta saba yana iya yiwuwa sannan yana iya yiwuwa daga gari zuwa gari ya zama fatawar da za a ba su ta bambanta al-imam shafi rahmatullahi alaihi lahu mazhaba mazhabun qadimun fil iraq wa mazhabun jadidun fi misr al-imam shafi mazhabobi biyu yake da su mazhabarsa ta farko tsohuwa a iraki lokacin da ya zauna a iraki irin rayuwar iraki daban irin rayuwar iraki daban so da ka sai ya ba da wasu fatawoyi wanda suka zama sun dace da mutanen iraki amma lokacin da ya dawo misra ya dawo masar sai ya zama kuma yanayin masar ya saba da yanayin iraki sai ya zama fatawoyin su sun saba da fatawoyin da ya rika ba da iraki wannan ya halatta a shari'ar musulunci al-imamu abu hanifa yana da manya-manyan ɗalibai guda biyu al-imam muhammad ibn hasan shaibani da al-imam abu yusuf al-kufi lokacin da bayan al-imamu abu hanifa ya rasu sai fatawoyin su suka rika canzawa sai aka tuhume su aka ce a kaman kuna cin dunduniyan malamin ku sai suka ce wallahi ba cin dunduniyan malamin muke ba da malamin mu ya dawo yanzu ya ga abin da muka gani to shi ma zai canza wasu fatawoyin nasa fatawoyin da ya bada da yanzu ba za su zama su ne yanzu suke aiki ba sai suka zama suna da ka'ida suna cewa ikhtilafuna ma'al imami laysa ikhtilafa hujjatin wa burhanin bal huwa ikhtilafu hujjatin bal huwa ikhtilafu zamanin wa makanin ce saɓanin da muka yi da malaminmu abu hanifa rahmatullahi alaihi saɓani ne ba na hujja da dalili ba a saɓani ne na wuri da lokaci al'imam ibn abi zaid al-qirawani rahmatullahi alaihi mai risala wata rana ya siyo katotan kare ya zo ya ajiye a kofar gidansa yana masa gadi a wajen al'imamu malik shi kuma ɗan mashabin al'imamu malik ne alimamu malik a wajensa haramun ne mutumin ya mallaki kare aka zo aka same shi aka ce a ana ce maka malikun al-asgar kai ne karamin alimamu malik alimamu malik ya bada fatawa cewa haramun ne a mallaki kare kai kuma ga shi yin kare a kofar gidanka sai ce law asha imam law asha al-imam malikun asri lattakhadha asadan dariya yace wallahi na san al-imam malik mutum ne mai kwakwalwa da zamani na yake ba kare zai mallaka ba zaki zai ci ya aje a kofar gidan shi zama na alimamu malik akwai daula ta musulunci mai kara malamai kuma malaman bid'a ba su da fatwa ba su da karfi ba su da iko amma zamanin al-imam Muhammad ibn Abi Zaid al-Qirawani rahmatullahi alaihi gwamnati ba su da karfi akwai malaman bid'a waɗanda suke kai malaman sunna hari su tura musu abokanan gaba su tura musu yaran su mahaukata su je su musu hauka wani zubin ma su nemi ransu shi yasa sai ya aje kare kaga fatawa ta canza ya ce fatawa ya ce kare har halat ne ya sa wa maliki a a zamani ne ya dawo ya mallaki kara shi ma da zai bar wannan garin ya bar wannan lokacin to ba zai mallaki kare ba to ya halatta amma nasu ya halatta sannan canza fatawa ma ya halatta amma hukunci yana nan bayan rasuwan manzal sama ba wanda ya canza hukuncin shari'a hukuncin shari'a na nan amma fatawa tana canzawa hukunci daban fatawa daban mun gane jawazu nas'i aya ayi jawazu nas'i hukmin li sababin aw illatin shar'iyya ya halatta a jinkirta wani hukunci sai lokacin sa yayi a shari'ar musulunci dalili abin nan darasi na uku jawazu insa'in nabi sallallahu alaihi wasallam aw ummatihi ayatan min alquran aya ta tabbatar mana Allah yana da iko ya mantar da manzon sama wata aya ko kuma ya mantar da al'ummarsa annan naskha yaqa'u bi hikmatin ilahiyya duk wani hukunci da kaga an goge to da hikima ta sa Allah madaukakin sarki ya goge wannan hukuncin darasi na shid na biyar anna qudrat Allah ta'ala muhitatun bi kulli shay ikon Allah ya waye komai darasi na shida anna mulku samawati wal ardi lillahi wahdahu mulkin sama da kasa na Allah ne shi kadai ba wanda ya tarayya da shi a ciki darasi na bakwai anna Allah huwa waliyyu khalqihi ay alqa'imu ala umurihi Allah shi ne majibincin al'amuran bayansa shi yake kula da su shi yake ba su lafiya shi yake tsara musu kunce-kunce ya waje ba su bi shi an Allah nasiru khalqihi ay al-mu'ayyidu al-muqawwi Allah shine mai karfafa bayinsa mai taimakon su mai ba su izza mai ba su nasara Allah madaukakin sarki ya ba mu nasara Allah ya ɗaukaka mu Allah ya ba mu izza Allah ya ɗaukaka musulunci ya kaskanta kafirci Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu ya dora mu akan tafarki wanda yake na daidai har abada Allah madaukakin sarki ya ji kanmu ya gafarta mana ya karbi ibadun mu Allah ya sa muna dacewa a cikin ibadun da muke gabatarwa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh